إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidil Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi a birnin Niamey domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Kitabut Tauhid a majalisinmu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna 22 ga watan rajab hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafin mai albarka idan ba a manta ba za mu tashi babu ma ja'a an nasababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihina babu mai bayani akan cewa dalilin da ya jayo kahurcewar ɗan adam da kuma barin addinin su shine wuce gona da iri game da mutanen kirki ma'ana son mutanen kirki fiye da iyaka ko yi musu biyayya fiye da iyaka ko kuma yi musu abun da bai halatta a yi musu ba ko kuma yi musu abin da Allah ɗai ake yi ma wannan shi ya jayo kahurtar 'yan adam na farko kuma shi ya jayo suka bar addininsu malin ya ce wa ƙaunin lahi azza wa jalla da kuma faɗin Allah mabuwayi maɗaukaki ya ahalal kitabi ya kuma abota littahi da yahudu nasara la ta fi dinikum kada ku wuce gona da iri a addininku Allah ya gargaɗe su ne don saboda sun yi haka yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne shi kuma uzairu mutunan kirki ne nasaru su kuma sun ce isa ɗan Allah ne shi kuma isa mene ne annabin Allah ne kenan shi ne Allah ya kira su ce ya kuma abota littahi kada ku wuce gona da iri a cikin addininku wafi sahihi ya zo a cikin littahi imamul bukhari an ibn abbas daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da ma'aikinsa fi qaulillahi ta'ala game da fadin Allah madaukaki wa qalu la tadharunna alihatakum kuma suka ce kada ku bar abubuwan bautarku wa la tadharunna waddan kuma kada ku bar wadd wala suwa'an ko suwa wala yaghutha ko yaghutha wa nasra ko kuma nasra wa ya'uka wa nasra ko ya'uka da nasra kada ku bar bauta musu mana suna inkari ne ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yake kiran su zuwa game zuwa ga su bauta ma Allah su bar bauta wa'annan mutanen da aka zano qala ibnu abbas yace hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuh wannan sunayen da aka zano su ya'usa da yahusa da nasra sunayen mutanen kirki ne daga cikin jama'ar annabi Nuhu falamma halaku lokacin da su mutanen nan suka rasu auha shaitanu ila qaumihim sai shaitan yayi wahayi zuwa ga mutanansa ma'ana zuwa ga waɗannan mutanen anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban akan su yi gumaka a majalisin da suka kasance suna zama gumaka da za su dasa ma'ana kamar su yi hotunansu su zana hotunansu na gumki wasammuha bi asma'ihim kuma suka sanya ma wa'annan gumakan sunayensu fa fa'alu kuma su sanya ma wa'annan gumakan sunayensu fa fa'alu sai suka aikata alhamdulillah yahdikumullahu wa yuslih balakum wa lam tu'bad sai dai a wannan lokacin ba a bauta musu ba hatta idan halaka ula'ika har sai da wa'annan wa'anda suke wannan aikin suka rasu wa nusiyal ilmu sai aka manta ilimi ubidat sannan aka shiga aka shiga bauta musu abinda wannan yake nuhi shine a annabi nuh yana da sahabbai yana da sahabbai kamar yadda yake kowane annabi na da sahabbai to bayan annabi nuh ya rasu yana da sahabbai waɗanda suke mutanen kirki ana girmama su a cikin al'umma to lokacin da suka rasu sai shaidan ya musu wahayi kusa akwai wahayin shaidan to shaidan sai musu wahayi da ina ma a ce su zana gumaka na waɗannan mutanen kirkin don saboda a rika tunawa da su 'yan baya ma su rika ne su rika ganin su kenan suna jin sunayensu kuma suna ganin su ana gane da kyau ko sai suka ga ai wannan abu ne mai kyau tunda dai gumkin su ne kawai za a yi don saboda a rika tunawa da su kuma wa'annan gumakan a rika kiransu da sunayensu da suka aikata haka bayan shekaru sun yi nisa zamani ya yi nisa ɗiya da jikoki da tattaɓa kunne da suka zo sai suka me sai suka shiga bauta musu shi ma wannan wahayin shaidan ne domin shaidankin ne ƙara komowa sai ya ce musu ai ku buku sani ba kakanninku da uwayenku da suka tai wa'annan gumakan bauta musu suke yi kuma ya kamata ku rika bauta musu sai suka shiga me sai suka shiga bauta musu suna roƙon su su yi musu kaza su yi musu kaza wa qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yace qala ghayru wahidin min as-salaf ba dai daga cikin magabata ba ma'ana da yawa daga cikin magabata sun ce lamma matu lokacin da su wa'annan wa'anda suka yi gumakan suka rasu akafu ala quburihim ko kuma su wa'annan wa'anda mutanen kirkin wanda aka yi gumakansu lokacin da suka rasu aka fu ala kuburihim to su mutanen nasu sun rika kai kawo a wajen kaburburansu suna tabarruki kamar irin yawan ziyara nan da ake shine al'ukuf ko kuma su zamna suna roƙonsu su yi musu wani abu kamar yadda dai kake gani ana yi a wasu daga cikin 'yan ɗariko sun masauwaru tamathilahum sannan sai suka zana gumakansu sun matala alaihimul amadu sannan lokaci ya yi musu tsawo fa'abaduhum sai suka koma mayan su suke bauta ma gaba ɗaya wa an umara daga ibn umar ko daga umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce la taturuni kada ku wuce gona da iri a wajen yabona kama atratin nasara ibn maryam kamar yadda nasaru suka wuce gona da iri a wajen yabon annabi isa ɗan maryam innama ana abdun ku sani ni bawa ne faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah manzonsa akhrajahu bukhari da muslim duka sun rawaito wannan hadishin ashe wannan sai ya nuna masu bege suna yaban manzon Allah da abun da yake haƙi ne na Allah sun yi kamanceceniya da wa da nasaru ana gane da kyau ko yanzu wanda zai cewa dalilin manzon Allah aka halicci sama dalilin manzon Allah aka halicci ƙasa dalilin duka wannan wuce gona da iri ne a wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan shine ko kuma ka rantse da manzon Allah ko ka nemi taimakon sa dukkanin shi wani daga cikin haƙƙin Allah idan kai to kayi abinda manzon Allah ya hana ya ce kada a wuce gona da iri a wajen mi a wajen yabonsa ko a wajen bashi matsayi a tsaye da shi inda Allah ya aje sa idan ka ce manzo Allah ba mutum bane haka shi ma ka wuce gona da iri a wajen mi a wajen yabonsa shi kuma da kanshi yake cewa kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne kamar ku bambanci na da ku ni wahayi ake mini ko kun ba a muku wahayi sai dai maholki ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan wa kala ya ce kuma kala rasulullahi sallahu alaihi wasallam iyakun walguluwa ina jan kunnanku game da algulu ana gane kyau ko har yanzu da shi ne wuce gona da iri ƙetare iyaka wuce makaɗi da rawa ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan ai kun san wuce makaɗi da rawa ko fa'innama ahalaka man kana qablakum alghuluwu domin abinda ya halaka wanda suka gabace ku shine wuce gona da iri ana gane ke ko wuce iyaka ta inda aka aje su a cikin addini wali muslimin a riwaya ta imam muslim an ibn mas'udin daga ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce halakal mutanatti'una sun halaka masu tsanantawa a cikin addini halakal mutanatti'una sun halaka masu tsanantawa a cikin addini abinda ake cewa at-tanattu shine a ce maka ka shiga a wuri a wuri kaza ka tsaya nan to lokacin da ka shiga ka wuce to kayi me kayi tanattu kenan yanzu kawai mutum ne ya shiga musulunci sai ya wuce gaba idan ya wuce gaba ai daga musulunci sai me a daga duniya sai kaduna ko a a ƙarya suke yi daga duniya sai lahira wannan shine kenan kenan shine at-tanattu wuce gona da iri a cikin addini qala ha salatan manzo Allah ya faɗi wannan sau uku ma'ana dai wannan yana nuna a cikin addini ana so mutum ya tsaya me tsaka tsakiya ya tsaya inda Allah ya aje sa fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko anna man fahima hadal baba kasancewar duk wanda ya fahimci wannan wannan babe wa babaini ba'dahu da babubuka guda biyu da suka wuce tabayyana lahu gurbatul islam zai bayyana a gare sa bakuncin musulunci ma'ana in mutum yana karatun irin wannan babubukan sai ya bayyana a gare sa musulunci yanzu kawar bako ne yanzu ka je wani kauye ka ce ba a cewa dan annabi ana gane da kyau ko in baka yi sa'a ma da adda za su biyo ka ana gaya da kyau ko to kenan sai nuna musuluncin kamar mi kamar ya zaman to mi kamar ya zaman to bako shine abin da yake nihi wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lilqulubil ajab kuma zai ga abun mamaki na yanda Allah madaukakin sarki yake jujjuya zukata da kuma iko na Allah madaukakin sarki game da jujjuya zukata الثانية نبي معرفة أول شرك حدث في الأرض منسان أتكن ونن درس منسان شركة تفرقو دتوار هاروا أتكن بنكسا أنه بشبهة الصالحين كسنتي ورونن شركة تا كسنتي دليل شبهة متانين كريك معنى دليل شبهة دي توليي الثالثة نأكو معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء منسان farkon abunda da shi aka canza addinin annabawa wa ma sababu zalika da kuma dalilin da ya jayo haka ma'a ma'arifati annallaha arsalahum tare da sanin cewa lallai Allah shine ya turo su a matsayin manzanni me suke nuni da farkon abin aka canza addinin annabawa da shi a bautar shehunai bautar waliyai shine abin da suke nihi shine abin da yake nihi me dalilin da ya jawo bautar waliyan a yawa gina gumakansu da aka yi ana gane da kyau shi ne abin da yake nufi a nan arrabi'a na hudu qubulul bid'i ma'a kauni shara'i'i wal fitri tarudduha wannan yana nuna yanda mutane ke karbar bid'a tare da cewa shari'a da kuma ɗabi'a ma ta ɗan adam tana mayar da ita ma'ana shari'a ta hana bid'a iyakum wa muhdathati al-umuri ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kuma za Allah yace kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce shari'a ta hana kenan to kuma a hankalce ma idan wannan shine mai gidanka ana gane da kyau ko sai yace kai mishi abu kaza to sai ka zo ka yi bayan da ya ce a yi ba a hankalce ka yi kuskure ko ba ka yi kuskure ba ka yi kuskure a hankalce ma wai ko ba a ce mi ba ko ba a ce ga dalilin da ya ce ba haka ake ba ma'ana shi ne ma'anan da yake da suna alfitra ma'ana hatta ɗabi'a ta ɗan adam tana mayar da ita alhamisa na biyar an na sababa zalika kullihi masujul haqqi bil batin dalilin da ke jayo bid'a ko shirka shine kokarin cakuda gaskiya da me gaskiya da ƙarya cakuda gaskiya da ƙarya ke jayo fadawa a cikin shirka da me da bid'a Allah madaukakin sarki har yanzu ya zargiwa ya zargi yahudawa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun fal awwalu yace gaskiya da da aka ce an cakuda da ƙarya to gaskiyar ita ce mahabbatus salihin shine fal awwal domin nan majzul haqqi bil batil kenan al haqqu ita ce farko al batil ta biyu to fal awwal gaskiya da aka ce an cakuda mahabbatus salihin shine son mutanen kirki son mutanen kirki menene addini ne ibada ne son mutanen kirki la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu kishiyarsa kenan duk wanda yake imani kenan yana son me yana son masu imani wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd ana gane ke ko mashibinta sashi ne suna son sashi kenan son mutanen kirki ibada ne shine gaskiya wasani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wad-dini shay'an aradu bihi khairan nabiyu abin da yake shine ƙaryar aikin wasu mutane daga cikin ma'abota ilimi da addini wani abu da suka nuhaci alkhairi da shi fa zanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu sai waɗanda suka zo bayan su suka yi tsammanin kishiyar su suka yi mihi ma'ana ƙaryar da ta faru ita ce gumakan da aka yi ana gane da kyau ko nasu shine ƙaryar kuma asalin gumakan da aka yi su wanda suka yi su ba sun yi ta bane da manuha ta aimi ta abauta musu amma sai aka juye wannan manuhar wadda dai ita akai wannan kenan shi ake ce masadduz zari'a da a ce busu yi ba da sun toshe me sun toshe kafa ta me kafa ta barna as-sadisa a takeice dai abin da yake nihi anan an caku da ƙarya da gaskiya ne shi yasa shirka ta samu gaskiyar ita ce son mutanen kirki ƙaryar ita ce gumakansu da aka yi aka rika roƙonsu har ya kai ana mi ana bauta musu ga soyayyar da ake musu ita gaskiya ce wannan bautar da ake musu ita kuma ita ce me ita ce ƙarya wannan kenan shine mazfil haqqi bil batil as-sadisa na shidda tafsirul ayati allati fi surati nuh mun samu fassarar ayar da take cikin suratu nuh as-sabi'a na bakwai jibillatul adamiyyi mun ga abinda aka ɗabi'anci ɗan adam da shi fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi kasancewar gaskiya tana ragewa a cikin zuciyarsa walbatil ya zidu ita kuma banna tana karuwa ma'ana mafi yawanci 'yan adam banna ta hiyaduwa a cikin zukatansu akan me akan gaskiya domin Allah ya ce inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi me yake nihi anan shine su wa'ancan na farko da suka yi sun yi wannan gumakan ne don me don tunawa da wa'ancan alkhairi ne to yanzu lokaci na zuwa sai sharri na ta gurgusowa sharri na ta gurgusowa har sai da kai ana me ana bauta musu shine ma'anar wannan asamina na takwas fihi shahidun lima nuqila an salafi anna al-bid'a sababul kufri a wannan mun samu dalili na daga abinda aka cira to na magabata akan cewa bidi'a ita ce dalilin da yake jayo kahurci yanzu 'yan hakika da suke bauta ma shehunansu me ya jayo suka kai ga wannan bidi'a da ta ja wannan ana gaya da ke ku daga ana maulidin manzon Allah aka komo maulidin shehunnai daga maulidin shehunnai aka komo ana ɗallawa hotunansu aka komo ana roƙonsu yanzu har ya kai gama akwai wanda suna ganin alloli ne lam yalid wa lam yulad kake shehu barhama subhanallah ana gaya da kyau to wannan shine ma'anar me kun ga daga bid'a an wuce zuwa shirka at-tasi'a na tara ma'rifatu ash-shaytani bima yu'awwilu ilayhi al-bid'atu sanin shaydan ga abinda bid'a take jayowa walau hasuna qasdul fa'ili koda ko a ce mai aikatawa da niyya mai kyau yayi ma'ana dan shedan ya san sharrin da bid'a take jayowa shi yasa yake kokarin tura mutane a wajen me a wajen yin ta koda ko a ce shi wanda yi da niyya mai kyau yayi me suke nihi waye musu wahayi da su wannan su wannan gumakan shedan ana gane da kyau ko kuma su a lokacin da niyya mai kyau suka yi amma dan ya san karshen ta dai za a koma bauta musu sai ya umurce su da domin gumakan da suka yi bid'a ne shine bid'ar da ake nihi anan shi yasa al-imamu mai ke da suna ga shahaba al'ahamu dai kauli shi yake cewa as-sauri al-imam as-sauri sufyan as-sauri yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah fa inna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha shi dan yahi son bid'a hiye da sabon Allah dan saboda shi sabon Allah mai yi ya san me lahi yake yi tana iya ya tuba amma shi mai bid'a tunanin me yake yi ibada yake yi shi ganin ma yake lana zai samu kenan kamin ya bari akwai me akwai wahala shi yasa zaka gani mawaka da da yawa daga cikin yan fina-finai da da yawa daga cikin kiristoci suna saurin tuba don me don sun san ba akan me suke ba dama asali ba akan gaskiya suke ba amma yan bidi'a da wuya da wuya ana gani da kyau ko da kyan da wani hauli wannan ta mi su don suna ganin mi suke yi addini suke yi ibada ne suke su kuma wancan dama sun san mi dama sun san ba akan gaskiya yanzu mawaka da yawa in ka tambayi su ce wallahi mu san haramun ne ana gani da kyau ko wannan shi ne amma su kuma wancan in ka ce musu ma haramun ai sai an raba ku wa alaikum assalam wa rahmatullah a takaice dai ɗan uwa masu girma wannan yana nuna mana hadari na me hadari na bid'a kaga wani abu a cikin addini shi yasa Imam Shafi'i yake cewa lam yafta'i an-nasu hatta ahdathu bid'an birra'yi fi ad-din lam yub'ath biha ar-rusul hatta istakhaffa bihaqqi Allah aktharuhum wa billadhi khuliqu min ajlihi shughilu yake cewa mutane suna ta kirkiro bid'o'i kirkirar abubuwa waɗanda Allah bai turo manzanni da yi ba ana gane da kyau ko ya ce har sai da ya kai wannan bidi'ar ta shagaltar da su daga abun da dan shi aka me aka halice su shine hatta stakhaffa bi haqqillahi aktharuhum wa billadhi khuliqu min ajlihi shugilu ha aka shagaltar da su da abun da yake shine gaskiya shine abun da aka halice su dan shi al'ashira na goma ma'rifatul qa'idatil kulliyya mun san ka'ida wadda take gamamma wa hiya nahyu 'anil ghuluwi shine hani game da algulu hani game da wuce guna da iri a cikin addini wa ma'rifatu ma yaqulu ilaihi da kuma sanin abin da yake jayowa ma'ana wuce guna da iri yana jayo a me yake da suna a hotama daga addinin gaba daya alhadiyata ashara na goma sha daya madarratul ukufi ala alqabri wannan yana nuna muna cutar cutar wadda take a me yake da suna ga kai kawo a wajen kaburburra ko kuma durkufa a wajen kaburburra li ajli amalin salihin dan saboda aiki na gari ma'ana idan mutum ya lazumci kabari yawan zuwa wajen kabarin wane to zai iya kai ga wata ran yayi abin da ma yake bai halatta ba musamman kuma mata shi yasa su mata ma manzo Allah ya hana su da ƙarshe dai sai ya ya meke da suna ya ce to su rika zuwa amma can ba a rasa ba ana gane da kyau ko sai ya la'anci la'anallahu zuwaratil quburi Allah ya la'anci mata masu yawan zuwa makabarta dan saboda fitina da take iya faruwa idan suna zuwa na'am malam yace a asalisata ashara na goma sha uku haka ne ko ko na goma sha biyu ne asaliyatu ashara na goma sha biyu ma'arifatun nahyi anit tamasil sanin hanin da aka yi game da at-tamasil ma'ana gumaka yin gumaka wal hikmatu wal hikmati fi izalatiha da kuma hikima a wajen kawar da su ma'ana gumki an hana a yi sa kuma in an yi sa ma yana daga cikin abin da yake dole akan hukumomi shi kokarin roshe su ana gane da kyau ko to yanzu matsalar demokarasi kun ga ta ma ganin ma ake ci gaba ma ne wani babban mutum a yi gumke shi ko hada ma wani wanda ba ma dan kasar ba a zo a kafa muku gumke shi a kasar ku wanda ma ya an bibi tarihin sama ya yaƙi ma musulmai ana gani da kyau ko amma a kawo katon gumki mai yake da suna a yi muku a cikin a cikin garin ku gashi maki kuma sannan kodawa masoyi ne ma bai halatta ba ana gani da kyau ko wannan shine kenan الثالثة عشر نقوم شاؤكو معرفة عظم شأن هذه القصة سن جرما الأمر ونن كسر وشدة الحاجة إليها دكما سنن بكاتوا إزوا غريتا مع الغفلة عنها تاردا غفلر دمتاني ديا سكي أكمي أكم ونن كسر ma'ana wannan kisa tana da mahimmanci idan ka karanta wannan kisar zai nuna maka abin da ya jayo lalacewar da yawa daga cikin 'yan ɗariku da 'yan bidi'a Allah yana gani Allah ne shaida da idanuna na ga masallacin da inda liman ke azago shi katon hoto ne na shehunsu da idanuna kuma har ganin zai iya haɗe ana gane da ke ko? katon hoto kuma da jima na ga wannan abu wanda lokacin da na ga wannan tun da ina karami ne sosai sai ina gaya wa malaminmu na ga hoton shehi a gaban inda liman ke azago shi sai malamin namu ya ce to yanzu za mu yi jinga da kai mu baka tukwici ka je ka cire wannan hoton ana gaya da kyau ko da ce akwai matsala dan wannan ko kashe ne ba su yi ana gaya da kyau ko to wannan shi ne kenan na a gaba malam yace arabi'ata ashara na goma sha hudu wahiya a'jabu wa a'jab ita ce mas'ala wadda take mafi mamaki da mafi mamaki qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadith shine kasancewar irin waɗannan malaman da suke wannan bidiyoyin suna karanta irin wannan kissar a cikin littafan littafan tafsiri da hadisi wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalami kuma sun san wannan da ma'anar kalima wa kaunullah hala bainahum wa baina qulubihim da kuma kasancewar Allah ya shiga tsakaninsu tsakaninta da zukatansu hatta ataqadu anna fi'la qaumi nuhin hamma sukai suna itiqadin aikin mutanen annabi nuh huwa afdalul ibadat shine mafificin ibada wa ataqadu anna ma naha Allah wa rasuluhu anhu kuma tare da sun kudurta da cewa dukkanin abin da Allah da manzo suka hana فهو الكفر المبيح شيني كافرتي wanda yake ya halatta addamu lidami wal mal kafirci wanda yake ya halatta jini da kuma dukiya ma'ana abinda mala yake so ya nuna mana anan shine mafi mamaki shine kasancewar akwai daga cikin masu irin wannan ayyukan na dallahu shehunan su ko malaman su a cikin masallacin nan su suna karatun littafan tafsiri da littafan hadisi amma dukkanin wannan bai kai ga suka bari ba hamma akwai masu ganin abun nan da ma mutanen annabi nuhu suka yi shine mi shine daidai ma'ana kamar wannan yana so ya nuna muna idan kaga kai Allah ya tabo ka daga wannan to ka san da cewa wata ni'ima ce daga wa daga Allah madaukakin sarki domin wai waɗanda ma suke yi ba su sani bane sun sani suna karantawa kuma ana karantawa suna ji amma dai su Allah bai kaddare su da mi ba da shiriwa ba kenan kai sai ka gode ma Allah madaukakin sarki الخامسة عشرة نقوم شابير التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة بينا ودعا كي كارا da cewa su wanda suka rika bauta ma wannan gumakan ba dan komai suke bauta musu ba sai dan su cece su inma na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa as-sadisata ashara na goma sha shidda zannuhum anna al-ulama alladhina sawwaru suwara aradu dhalika su wanda suka yi bautar wa'annan gumakan tsammanin su malumman da suke wannan gumakan don saboda ayyami ne ne don saboda abota musu ne zato ne suka yi inna zanna la yughni min alhaqqi shay'a iyyakum wazann fa inna zanna akdhabul hadith am magana suka ce zato gaskiya ne zato zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya kaga wannan magana ta Hausa tana da tana da kanshin gaskiya amma a wani fanni ala ga da ke ko akwai lokacin da zato ko ya zama gaskiya zunubi ne ana gane da kyau ko ko da zato ya zama gaskiya zunubi ne akwai lokacin da ke haka yanzu misali ka ga wani mutunan kirki yana tare da wata mata shi kenan kawai kai a zuciyarka sai ka ce wata karuwa ce ke tare da ita kuma ko an yi kwana biyu sai aka ce ai an kama malamin nan da wata mata ana gaya da kyau ku zaton nan da kai da farko zunubi ne ana gaya da kyau ku eh dan saboda kada a bude kofa ta me ta munan ta mutane zannu bil mu'minina khairan mutanen kirki ana so a kyautata musu zato in ba dai abun ya tabbata ba to a wannan lokacin kuma shine amma dai kawai kai mutum mummunan zato wannan haramun ne ko da ku ya zama gaskiya ana gaya da kyau ko wannan shine kenan السابعة عشرة نقوم شا, شا بكوي البيان العظيم bayani mai girma fi qaulihi a cikin fadin sa la taturuni kama atratin nasara ibn maryam fa salawatullahi wa salamuhu alaihi salati da amincin Allah su tabbata akan sa ballagal balagal mubin manzon Allah ya isar isarwa wadda take bayyananna domin gashi ya fadi ya yanke hanzari ga wanda suke wuce guda da iri a wajen yabansa a wajen begensa as-saminata ashara na goma sha bakwai ko takwas nasihatuhu iyana bi halakil mutanattiin nasihar da manzon Allah ya muna game da halakar almutanattiin ma'ana masu wuce guna da iri kada mu shiga daga cikin su ana gane da kyau ko domin da yace ma wanda suke guna wuce guna da iri addini sun halaka kaman shan kunne ne yake muna da kada mu yi kada mu kasance haka at-tasi'ata ashara na goma sha tara at-tasrihu bi annaha lam tu'badu bayyana wadda aka yi karara akan cewa su wa'annan gumakan ba a bauta musu ba hatta nusiya ilmu har sai da aka manta ilimi fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wannan a ciki akwai bayanin mahimmancin samuwar ilimi a cikin al'umma wa madarrati faqidihi da kuma cutarwar da take biyo bayan in babu mi in babu ilimi ana gane da kyau ko al-20 na 20 anna sababa faqdi al-ilmi maut ulama kasancewar dalilin rasa ilimi shine mi shine mi shine mutuwar malumai ma'ana abin da ke jayo ilimi ya bace shine mi mutuwar malumai shi yasa ya tabbata a hadisi manzo Allah yace inna Allah la ينزع العلم من قلوب العباد انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد وشي ilimi da aka ce za a dauke a ƙarshen zamani a ƙarshen duniya ba wai kawai mutun yana da ilimin shi bane kawai ya tashi da sahi yana me yana jahili a shi wannan baya baya ba ta yiwa shi ilimi yana daga cikin yana daga cikin ka'idar sa in dai har kai sa da shi za a me da shi za a binne ka amma ita dukiya fa a ta dukiya kuma da ita za a binne ka ai an binne kama da ita aikin banza ne an ma karasa ka a cikin hatsari dan za a bece kabarin ma a barka nan ga hili ko a tona maka asiri to wannan shine kenan wannan daga cikin falala ta ta ilimi akan me akan dukiya kenan kenan mutuwar malumai ita ce ita ce me ita ce daukewar ilimi sai hatta idalam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan ko hatta idan lam yubqi aliman har sai in Allah bai bar wani malami a raye ba sai mutane su rike jahilai a matsayin mi a matsayin malumai a takeice dai yana daga cikin kuma alamar tashin alkiyama mutuwar malumai shi yasa duk lokacin da aka ce maka wani malami ya mutu to yana da kyau tuna maka da ni alama ce ta me alama ce ta ta kiyama shine wani mai hikima yake wake akan malumai yake cewa هم أنجم الله في الدنيا إذا طلعوا وحجة الله في الأخرى إذا نشروا هم زينة الناس هم نور الوجود هم روح الحياة هم ريحانها العطر أنا قاين كيوكو يأتي سوما نمي سوني تورارو ندنيا إذا سكب اللو كما سنن سوني هجر الله idan aka tayar da mutane a ranar tashin alkiyama me ma'anar su ne hujjar Allah idan kace ai kai baka san da Allah za a bauta mu sai a ce a anya ko akwai su dan maliki fa a gani da kyau ko akwai su dan maliki sun muku wa'azi mun ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun je ne kirye lejin in ma baka jin Hausa je ne kirye lejin ele zom ke furkin madon dan boko shi da kyau ana ga shine ma'anar su hujjar Allah ne in kace a sai Allah ya ce ah ai ga suwa ne sun muku wa'azi shine ma'anan wa hujjatullahi fil ukhra idha nushiru yace hum zinatun nasi hum nuril wujudi hum ruhul hayati hum raihanuhal atir yace sune kawata mutane sune ruhi na rayuwa a duk lokacin da babu su to rayuwa za ta zama to ba ta da amfani Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malamanmu ya kara musu lahiya ta ƙoƙarin ilmantar da mu da hidda mu a cikin duhu malam yace babu ma ja amin at-taghliz fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idha abadahu babu mai bayani akan babu mai bayani dangane da abun da yazo na tsanantawa akan wanda ya bauta ma Allah a wajen a wajen kabarin wani mutunan kirki fa kaifa idza abadahu to ta kakama idan ya kasance ya bauta ma kabari fa babu aula ko ma'ana mutun ne yazo wajen kabarin wani ya zamna yana sallah ba wai da ne shi kabari yake ma sallah ba Allah yake ma sallah to wannan sallar da yake duk da Allah yake ma to zunubi yake akai ana gaya da kyau ko dan me dan wajen kabari yayi ka ko mutun ne yazo dogo qur'ani kawai yazo ya zamna ko wajen kabarin ma'aikinsa ko kabarin wani yana kana ta karatun qur'ani shi ma wannan menene zunubi ne ana gaya da kyau ko to ina ga wanda shi yazo kabarin ma yake me yake bauta ma ko yake roko domin addu'a'u wal ibada addu'a'u mukhul ibada ana gaya da kyau ko wannan shine kenan fi sahihi ya zo a cikin littafin bukhari an aisha ta radiyallahu anha anna umma salama daga aisha Allah ya dada ita ta cewa ummu salama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ummu salma ta ba manzan Allah labarin kanisatan wata coci ra'atha bi ardil habasha da ta ganta a kasar habasha karan nan a kara shi na yi jin nishadi ina jin kara yana tashi da kyau laili a kara fulimkin na'am aha tana ba manzo Allah labarin wata coci da ta gani a ƙasar Habasha wa ma fiha min as-suwari da kuma abin da ke cikin cocin na hotuna faqala sai manzo Allah yace mata ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih ai su wayannan kiristoci sun kasance idan mutumin kirki ya mutu a cikin su awil abdu as-salih ma'ana shakkar rawi ne banau ala qabrihi masjidan suna gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar sai su yi wa'annan hotunan da ke gani a ciki ula'ika shirarul khalqi inda Allah wa'annan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko sai malai ce fa haula jama'u bainal fitnatayn domin su wa'annan sun hada fitina guda biyu fitnatil a'a fa haula jama'u bainal fitnatayn ya ce to su wa'annan ma'ana yana nuhin kahuran mushirkan wannan zamani sun hada fitina guda biyu fitnatul quburi fitina ta kabari wa fitnatul tamasil da kuma fitina ta me da kuma fitina ta gumaka aje wajen kabarin shehu ko kabarin wani a roƙe sa kuma sannan a zo masallaci a kafa me akan hoton shi in ba gumkin shi aka yi ba domin har hoto yana a matsayin mai yana a matsayin gumki to idan ya kasance su hoto ne kawai ma suka yi banda kabari ana gani da kyau ko a nan wannan maganar ashe a cikin dai hadisin ne take yace wa'annan da aka zano a cikin hadisin sun hada fitina guda biyu fitina ta kabari da kuma fitina ta me ta gumaka domin a cikin hadisin me yace suna ginawa akan kabarin shi masallaci ko sannan kuma sai su yi mai sai su yi wannan mai da suna wannan hotunan ma'ana wurin ibada suke ginawa akan kabarinsa kuma su yi wannan to za mu ita da duka dai ko wannan shehun da ya mutu kwanan nan ai haka suka yi mishi ana gane da kyau ko a cikin masallacin aka aka yi masa aka yi masa kabari subhanallah bayan kuma hotuna da ke da kwai walahuma har yanzu da gare su an ha da gare ta ita Aisha qalat tace lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da a mutuwa dukar rai ya sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi ya rika dukar wani bargo yana dorawa akan huskarsa wanda yake an dan jika sa da ruwa yana duka yana yana azawa akan kansa dan saboda me magagi na mutuwa fa'iza ka tamma biha ka shafaha ana gani da ku idan magagin ya ɗan rage sai ya buɗe wannan wannan bargon da yake ɗorawa ko wannan ƙyallen da yake ɗora akan huskarsa faƙala sai ya ce wa huwa kazalika yana a haka ma'ana lokacin da ya ɗoke wannan bargon sai ya ce la'anallahu yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasaru ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida dan sun ruki kaburburran annabawansu a matsayin masallaci ko kuma kana iya ka fassara da cewa du'a ce yake yi Allah ya tsine ma Yahudawa da Nasaru domin sun riki kaburburran annabawansu a matsayin me wajen ibada ana gane da kyau ko yuhadhiru ma sana'u Aisha tace manzo Allah yana faɗin wannan maganar ne dan jin kunnan abinda suka yi dan su ma musulmai kada su mi kada su yi haka walaula zalika ba dan wannan ba ma'ana ba dan wannan maganar da manzo Allah ya ba ubriza qabruhu to da an bayyana kabarinsa kowa yana iya zo ya ganshi ghaira annahu khushiya sai dai an ɓoye sani don an ji tsoron an yi takaza masjidan a riƙe sa wurin sallah ma'ana wurin bauta mutum ya zo a wajen kabarin ya yi sujada ko abin da ya kama da haka akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadishin domin har yanzu idan ka je a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je a wajen kabarin manzo Allah ba kabarin bane zaka gani dakin da me yake dakin da kabarin yake a cikin ana gane da kyau ko ɗakin ne za ka gani ba kabarin bayan da yake da ƙasarsa don saboda mai don saboda in ba haka ba wannan ƙasar da zuwa ba ko guda. ana gani da ke ko da matsaya ta duk sun kwashe ta sun bar kabarin a waje irin wannan ya taɓa haruwa da labarin imamul bukhari lokacin da ya rasu domin ƙarshen rayuwarsa ya gamu da jarabtawa makiya suka sasa a gaba ana gane da kyau ko to sai rasuwarsa Allah ya bayyana wata mu'jiza ta haske yana hutowa da kabarinsa sai gashi mutanen da suke kinsa sun koma a wajen kabarinsa suna roƙon su ya gafarta musu da ƙarshe dai suka rika kwasa wannan ƙasar sai da ya kasance gawar shi ta fara me ta fara bayyana to daga wani lokacin sai aka samu aka yi katuwa gina aka yi katangar ƙarhe ana gane da kyau ko wannan shi da kenan to imam al-bukhari hama barantanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wali muslimin a riwayata imam muslim an jundab ibn abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin naji manzon Allah kamin ya rasu da kwana biyar wa huwa yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah ni na barranta daga Allah ni ina barranta daga Allah an yakuna li minkum khalilun ya kasance a cikin ku ina da badadai ma'ana Allah ya wadatar da ni game da in riƙi bada ɗayi daga cikinku fa inna allaha qad ittakhadani khalilan domin Allah ya riga ya rike ni a matsayin bada ɗai kamar takaza ibrahima khalilan kamar yadda rike ibrahim bada ɗai abinda ake cewa bada ɗai shine wanda kake so fiye da kowa ana gane da kyau ko wannan shine abinda ake yi da bada ɗai kamar ya kasance ka riƙi wani a matsayin aboki kana son shi hiye da kowa to shine karshen me karshen soyayya ana gane da ke ko wannan shine ke shine al-khulla yace walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan da a ce zan riki masoyi na karshe daga cikin al'umma ba dadai lattakhastu ababakarin khalilan to da abubakar zan rika ala ku saurara wa inna man kana qablakum lalle wanda su kasance kamin ku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida sun kasance suna rikon kaburburran annabawan ku abru an kaburburran annabawan su wurin ibada ala ku saurara fala tattakhidul qubur masajid to kada ku riki kaburburra wajen ibada nan wai ba ana nihin masallaci ba da akwai ma inda zai ga mun haka fa inni anhaakum an zalika domin ni ina hanin ku game da yin haka aisha ta ce kamin kwana biyar ya rasu yake faɗin wannan maganar faƙad na ha'anhu fi akhiri hayati shi sai malam ya ce kenan manzon Allah ya yi hani game da riƙon ƙabari wajen ibada a ƙarshen rayuwarsa thumma innahu la'ana bayan wannan kuma ya yi la'anta wa huwa fi siyaƙi ana gane kiku a lokacin yana cikin magagin mutuwa ya la'anci man fa'alahu wanda ya aikata haka wassalatu indaha min dalika kai ka zo ma ka yi sallah a wajen kabarin yana daga cikin wannan wa illam yubna masjidun ko da ma a ce ba a gina mi ba ba a gina masallaci ba wa huwa ma'ana qauliha shine ma ma'anan fadin Aisha khushiya an yuttakhadha masjidan an boye kabarin manzo Allah ne dan tsoron a rike sa a wurin yin sallah fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan domin sahabbai ba ta yiwa su gina masallaci akan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu mawdi'in qusidati salatu fihi faqad ittukhidha masjidan kuma dukkanin wurin da aka yi niyyar yin sallah a wurin sa to an rike sa masallaci bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kai duk ma wurin da ya duk ma wurin da ake iya yin sallah duk wurin da yake da tsarki ana gaya da kyau ko ana ce mishi masallaci kama kala sallallahu alaihi wasallam kama inda manzo Allah yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa ta kasance wurin sallah kuma abun tsarki wannan manzo Allah yana bayani a cikin abubuwa guda biyar da aka kebance shi ba annabin da ya same su daga ciki yace an sanya mini duk inda na ga dama duk inda na samu dama ina iya in yi sallah ƙasa ko ina gare ne masallaci ce kuma sannan ko ina nake ƙasa dai abin arwallata ce shi ya sama a wata riwayar sai ce don haka fa aina ma adrakat ahdukumus sala a duk inda sallah ta riski ɗayanku to ruwan shi na tare da shi masallacin shi na tare da shi ma'ana abun arwallar shi na tare da shi ita ce mi ƙasa ya yi taimama ya kakkaɓe ya shafa ma huska ya shafa ma hannuwa kuma ya duka a nan ya yi mi ya buga sallarsa wannan musulunci kawai ke da wannan saukin addinin addinan da suka gabata irin yahudanci da da nasaranci su a ka'idar su ibada ba a yin ta sai ina sai a inda aka kebance sai a sauma'a ana gaya da kyau ko sai a iglis in su abin gare sauma'a shine masallacin yahudawa me yake da suna shi kuma kanisa shine kuma masallacin wa masallacin kiristoci ko da yake su kiristoci sallar taso ga sati wadda ake zuwa iglis so guda ce ana gani ke ko to amma su yahudawa su sau uku ma ake ga sati kamar yadda muke da mu musulmai mu sau biyar ko su sau uku wanda suke sanar tafsirin mu na jiya sun ji bayani akan haka sallar yahudawa yanda take da kuma lokutan da suke yinta su kiristoci asali kowane lokaci suna sallah amma sallar babba ita ce ake yi a ina a iglis ana gane da kyau ku ya ne su sallar tasu take a yi wannan abin shi kenan shi ke ya yi sallar ana ga cikin sauki shi yasa in kana son sauki ana gane da kyau ku to shi can dama yan sauƙin neman sauki ne ke zuwa can ana gane da kyau ku in kana so ka sheka aya ka dagargaje ana gane da kyau ku ka motsa kawahu ka tuma ka bararrake kuma wai da sunan ibada kake lada za a baka to in ma ka je kiristanci ko ka je wajen su o'o ana gani da kyau kana kada kai a ce wai ga me ga lada yawa ga rawa kuma ga lada to wallan shi ne kenan ana gani da kyau in ba kai mai gaba ɗaya ba to in wajen wayancin kaje haka nan ga rawa kuma ga lada kai da kashi ma ka san akwai akwai shirin daga shi ne dutsen tan shi rahimahullahu ta'ala ce kai wannan iskanci ne kai wannan iskanci ne wai a ce ka Allah ya sauke kana ji Allah na cewa minan nasi sai zagaya shi ne ai a zagaye ko a so ai shi wannan wannan kuma shi ne daban ne ko in ana zagayen maulidi wai shi ne wani ɗan daba ni a cikin wannan abin da ya birge ne don ya motsu wa'azi wani ɗan daba ne wai wani ɗan daudu ne ya zo zai wuce sai wani namiji ya banka da yi sai ce a kai ba ka gani ne kana shafa mini mama ya ce kana so ka samu banza ba ka je wajen zagaye maulidi ba ana gaya da ke ko shigantaka ce amma kuma akwai darasi a ciki kusa akwai da su akwai irin wannan shi ne darasi gare su to ai kuma ya sha zagi in gaya muku na ce ya yi daidai shekara kana so kana so ka shafa yan mata ne baka je wajen maulidi ba baka je zagayen maulidi ba to kaga wannan shigantaka ce kawai Allah ya tsare a takaice dai uwa masu girma addini ba a yin shi da son rai wani ahmad بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس للينا نغتكم ما في شر متاني من تدركه الساعة وهم أحياء وند قيامة ذات رشكيس الهالي سنة رأي والذين يتخذون القبور مساجدا da kuma wanda suke rikar kaburburra a matsayin wuraren sallah ko masallaci rawahu abu hatim wa ibn hibban fi sahihihi aidan fihi masail al'ula na farko ma zakarahu rasulu abinda manzon Allah ya ambata fi man bana masjidan dangane da wanda ya gina masallaci yu'badu Allah fihi inda qabri rajulin salihin ana bautar Allah a cikin sa a wajen kabarin wani mutumin kirki walau sahhat niyyatul fa'il ko da ko a ce niyyar wanda ya aikin ta inganta idan niyya anan ba ta aiki asaniya na biyu annahyu anit tamasili hani da aka yi game da yin gumaka wa gila zul amri fi dalika da kuma tsanantawa da aka yi game da wannan al'amarin asalisa na uku al'ibratu fi mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam fi zalika lura da kai makura da manzon Allah yayi a cikin wannan kaifa bayyana lahum hadha awwalan ta kaka manzon Allah sai da ya bayyana musu wannan a farko thumma qabla mautihi sannan kahin mutuwarsa bi kamsin da kwana biyar kala ma kala ya faɗi abin da ya ce sun malamma kana fi siyaƙi sannan kuma lokacin da yake cikin magagin mutuwa lam ya tafi ma ta ƙaddama bai wadatu ba da abin da ya gabata na hannun da ya meke nihi ma'ana manzon Allah ya kai makura a wajen hani game da rikon kabari a matsayin mai masallaci ko wurin sallah ko wurin ibada domin a farkon rayuwarsa ya yi hani akan haka sauran kwana biyar da ya rasu ya yi mi ya yi hani akan haka yana cikin magagin mutuwa ma kuma ya yi mi ya yi hani hamma la'anta ya yi shi ne ma'anan mikir suna al'ibratu fi mubalagatihi fi zalika sallallahu alaihi wasallam الرابع نهد نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر كسانتيور منزon Allah yayi hani ana gane da kyau ko a yi wannan a wajen kabarinsa kahin ma ya shiga a cikin mi a cikin kabarin alhamisa na biyar annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim kasancewar wannan yana daga cikin ɗabi'a hanya ta yahudawa da nasaru game da kaburburan annabawansu as-sadisa na shidda la'anuhu iyyahum ala dalika la'antar da manzo Allah ya musu akan haka السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره من هو من ذا الله ده يتفقن wannan magungunan jan kunnan mu ne na kada mu yin da suka yi kada mu yi kabarin sa haka nan asamina na takwas al-illatu fi adami ibrazi qabrihi mun samu dalilin da yasa ba a bayyana kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam as-tasi'a na tara fi ma'ana ittikhadhihi masjidan mun samu ma'anar rikon kabari a matsayin masallaci wai ba wai dole sai an gina masallaci ba in dai za a yi ibada a wurin shi to kawar menene kawar an rike shi masallaci ne al'ashira na goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan kasancewar manzon Allah ya hada wanda ya rike su a matsayin masallaci wa baina man taqumu alaihi sa'atu da wa'anda tashin kiyama zai tsayu akan su فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه سيئا بتا الذريعة إلى الشرك معنى أبن ديك كيغ شركة كامين هو روارسا مع خاتمته أوجن كرشر راي ورسا معنى كون من ذا الله نن ياهو دي أبن ديك كيغ شركة شيني yin ibada a wajen kaburburra har ya kai ga akan kaburburra ana mi ana bauta musu gaba daya kuma ya hada masu ibada a wajen kaburburra da mafi sharrin halitta da za a yi tashin alkiyama a kansu domin a hadisi manzo Allah ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba har sai ya kai ga aban ƙasa babu mai faɗin la'ilaha illallah malamai suka ce wannan shine dalilin da zai nuna maka cewa ashe duniya Allah ya halicce ta ne don la'ilaha illallah ba wai don manzon Allah ba kamar yadda suwa suke faɗi kamar yadda jahilai suke faɗi duniya Allah ya halice ta ne don me don la ilaha illallah shi yasa idan har aka samu lokacin da ba a waɗin la ilaha illallah to duniya za ta me duniya za ta tashi don ba ta da amfani don aikin ta ya ƙare a wajen wa a wajen Allah maɗaukakin sarki ya aka ce kuma la ilaha illallah nuhin bautarwa bautar Allah ana nuhin yin musulunci alhadiya ashara na goma sha ɗaya zikruhu fi khutubatihi qabla mautihi bi khamsin ambatan da manzon Allah ya a cikin hudubar sa kahin mutuwarsa da kwana biyar ar-radd ala at-ta'ifatayn allatayn huma asharru ahli al-bid'ah akwai raddi akan jama'a guda biyu waɗanda su ne mafi sharri 'yan bid'a bal akhrajahum ba'du salaf min min as-sintain wa sab'in firqa bari ma dai akwai su daga cikin magabata da suka hudda su daga cikin kungiyan nan guda goma guda saba'in da biyu da manzon Allah ya zano manzon Allah ya ce al'umma shi za su rabu zuwa gida nan saba'in da uku ko dukkaninsu suna wuta sai ne sai ɗa guda to akwai waɗanda su ba su ma cikin wannan saba'in da biyu ke domin saba'in da biyu ke an ce al'umma wace al'ummar manzo Allah ce kawai ma'ana musulmai ne amma dai wuta za su je ana gani da kyau ko kuma daga cikinsu ana iya samun wanda daga baya Allah zai maida su aljanna to cikin saba'in da biyun na akwai waɗanda su suna ganin su musulmai ne amma ko cikin saba'in da biyun ba su da ba su a ciki ma'ana malamai sun hudda su wa hum su ne arrafida su ne ma'ana 'yan shi'a mai tsanani kun san shi'a kala biyu ce akwai shi'a zaidiya su ne suka yi kusa ga ahalus sunna akwai shi'a rawafida ko rafida su ne ma'ana 'yan shi'a na iran na yanzu ana gani da kyau su ne masu zanga-zanga su zako ma karya hijabi da nuhin wace ce wai aisha ce ana gani da kyau ko wal iyadu billah su ne wanda a cikin kiran sallah suke ashhadu anna aliyan waliyallah ko akwai masu cewa rasulullah su a wajen su ali shine manzon Allah to wannan su ba su ma a cikin mi ba su a cikin ma waɗannan guda bakwai guda sha saba'in da mi da uku saba'in da biyu tunda ita da uku ita an huda ta da ita ce mai tsira wal jahamiya da kuma jahamiya jahamiyawa su ma jahamiyawa wasu jama'a ne suna da ra'ayuka masu yawa daga cikin ra'ayinsu shine duk abin da mutum yake yi Allah ne ya tilasta sai yi ana gaya da kyau in ka yi zina Allah ne ya sa kai zina in yayi to na ga na nuna malam laili ko ana gaya da kyau in ka kashe wani Allah ne ya sa kashe don haka su ana gaya da kyau duka wannan wannan ba komai bane ka sheke ayaka kai duk abin da kake so Allah ne ya ce kai da karshe zaka shiga aljanna ana gaya da kyau wannan su ne kenan su ne babban daga cikin kuma suna kore sifofin Allah maɗaukakin sarki wani yanki ne na asha'ira wa bi sababin rafidati hadasa shirku wa ibadatul qubur kuma dalilin rafidawa kin nan ne da muka ce masu shi'a mai tsanani shirka da bautar kaburbura ta samu wa hum awwalu man bana alaiha almasajid kuma su ne farkon wanda suka fara gina masallatai akan kaburbura idan ka je a kasar 'yan shi'a ta iran duk masallacin nan su manya za ka gani a ciki akwai kabarin wani babban waliyi nasu ana gani da kyau ko? da aha ina ne asaniya ta ashara ko? asaniya ta ashara na goma sha biyu ma ya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddatil jaza'i abinda aka jarabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na tsananin me na tsananin magagin mutuwa ka ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa sai da wahala ta ne sai da mutuwa ta bashi ne ta bashi wahala shi sa aisha ce lokacin da yake ɗaukar rayyana innal maula ilaha illallah inna lil mauti la sakara inna lil mauti la sakarat yace la ilaha illallah mutuwa tana da zahi lalle mutuwa tana da zahi wa ke fadin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga wa'ancan sa kayan ka mota idan an ce manzo Allah shugaban waliyi to ina ga kai mai kwana kana sallah mai kwana kana azumi to idan an ce mai kwana yana sallah shi ma zai sha wahala wajen ɗaukar mutuwa to ina ga su o'o wanda sai an ga dama ake sallah to ina ga su o'o wanda su ba sa ma sallah kwata kwata ai su wannan in ma hutsari da kashi ake yi to sai sun yi shi ke sa akwai wanda in za su mutuwa sai an liƙe su don bala'in da suke yi ana gani da kyau ko kubce-kubce da hizge-hizgen da za su duka yi akwai wanda kamin su mutu duk bala'in da suka kunsa sai sun bayyana shi ni ni kashewa ne ni nemawa na kaza ya kaza ni nemawa na kaza sai an liƙe su Allah ka Allah Allah ka kai mana mai kyau wannan ita ce mutuwa kuma kowa sai ya me sai ya ɗanɗana ta a salisa ta ashara na goma sha uku ma ukrima bihi min alhulla abinda aka karrama aka karrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na me na badadai na kasancewar Allah ya rike sa a matsayin me badadai ma'ana wanda yake so hiye da kowa arabi'ata ashara na goma sha hudu at-tasrihu bi annaha a'la min al-mahib min al-mahabba bayyana wadda aka mana cewa al-khulla al-khalil kinnan ita ce daraja ta karshe ita ce digire na karshe na me na soyayya al-khamisata ashara na goma sha biyu at-tasrihu bi anna as-siddiqa afdalus sahaba bayyana wadda aka yi mana cewa abubakar siddiq shine mafifici a cikin sahabbai a cikin sahabbai gaba ɗayansu mafificinsu wane ne abubakar siddiq kuma shi manzo Allah ya hiso hiye da wa hiye da kowa tare da cewa yana da me yana da me yana da ƴan uwa yana da mata yana da ɗiya amma dukkanin su wayi hita dan saboda me abokinsa ne aboki kuma na me na kirki dama ɗan magana suke ce abokin kirki ya hi mugun ɗan uwa ana gane da kyau to ba ma mugun dan uwa ba abokin girki ya yi wani dan uwa ko ba mugu ba ne ana gane da kyau domin ga banza Allah ya yi ta abubakar tare da cewa kuma yan uwan nashi akwai wa akwai wanda ba mugaye ba ko akwai mugayen akwai wanda ba mugaye ba irin su ali dan uwan manzo Allah ne amma manzo Allah bai nuna ali yi so ba waye ce ya yi so abubakar shine abokin kirki ya yi mugun dan uwa da akwai lokacin da aboki za ka iya hihita shi ma a kan me a kan ɗan'uwa in ya kasance ɗan'uwan shi ba mutunan kirki ba ne amma in ɗan'uwa mutunan kirki ne to haƙƙin shi zai yi yawa a kan me a kan aboki don shi haƙƙi biyu ke gare shi a kanka na uwantaka da kuma na me na musulunci shi kuma abokinka haƙƙi guda ne na me na musulunci ma'ana amma a wajen haƙƙi amma a shi a wajen soyayya shi wannan abu ne wanda yake a cikin me a cikin zuciya in kana da ɗan uwanka ba ya da abokinka ba ya da wanda yake alhaki akan ka bashi waye daga cikinsu dan uwanka amma a wajen soyayya shi wannan an barka in kana so so abokinka hiye da shi amma dai wajen haƙi waye gaba dan uwanka ne ana gane da kyau ko a takaice dai abokin kirki ya hime ya hi mugun dan uwa in kana so kenan dan uwanka ya so ka kasance mugu in kana so abokinka ya so ka kasance me na kirki ana gane da kyau ko as-sadisata ashara na goma sha shidda al'isharatu ila khilafatihi wannan magana da manzon Allah ya na cewa da zai riƙi badaɗai a cikin mutane abubakar ne zai riƙa nuni ne kawon manzon Allah da yake babu wanda ya kamata ya maye gurbinsa in ya tahi in bawa ba shi ne ma'anar ishara zuwa gami zuwa ga khalifancin abubakar lokaci ya yi ko akwai masu tambaya na bismillah na ya akwai mai tambaya kamin ya idibo inda yake so ya tambaya aha alaikum salam wa rahmatullah na eh na a eh na eh na a halitta kaman a wajen girman halitta muke nihi ana gane da kyau ko a wajen girman halitta sama da ƙasa su ne halittu mafi girma nawa nawa na Allah maɗaukakin sarki da dalilin kasancewar a ƙasar wa yake rayuwa a ƙasa a mutane kuma a cikin mutanen akwai wa akwai annabawa su kuma annabawa sun yi mala'iku ko su yi su ba a sun yi su ana gane ke ko a wajen girma da muke nihi ba wai girma na daraja ba girma na mi na halitta ana ga girma na halitta sama da ƙasa sun yi kowanne halittu domin mala'iku a ina suke su sama inda ba ta yi su girma tana ɗaukar su a ba ta ɗaukar su inda ba ta yi su girma ba ta ɗaukar su wannan shine kenan wannan shine kenan na'am shine abin da muke yi da halittar sama da ƙasa ita ce halitta mafi me mafi girma ma'ana kamar wajen abubuwan mamaki da nau'i na da nau'i na halitta shi yasa so da yawa in Allah ya tashi ba da misalin abin da yake nuna samuwar sai ce inna fi khalqis samawati wal ard ma'ana sai ya fara da me da sama da ƙasa ma a wani hadisi mai yake da suna la khalqis samawati wal ardi akbar min khalqin nas Allah ya bada misali da halittar sama da ƙasa ai da ya ce la khalqil mala'ika ko to amma da yake saman da ƙasan su ne manya sai wannan shine kenan na aha ka gano wurin eh wata mas'ala ce kawai bata hito hili bane mm kuma ka manta ko to a matsala insha Allah yin kabari cikin gida yin kabari cikin gida sai inda larura ana gani da ke ku amma abinda aka yi so akai ina akai ina makabarta suwa suka yi kowa daraja bayan annabawa ha sahabbai amma kuma ina aka turbude su makabarta aka turbude su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an turbude sa a gida ne dan saboda kowanne annabi ana turbude sa ne a inda me a inda aka dauki ransa wannan yasa aka turbude manzon Allah ina a cikin ɗakin Aisha dan anan ya rasu kuma a yanzu masallacin ya shiga kabarin manzon Allah ya shiga a cikin me a cikin masallaci ba wai asali ba an yi kabari ne akan an yi masallaci ne a bude masallacin ne dan bukata ta dole ana bukatar sai an me sai an bude masallacin dan duniya ke zuwa ziyarar masallacin to shi yasa sai aka tunda a da ana buɗa shi a ɓangaren da ba na kabarin manzon Allah ba to tura ta kai bango dole sai an koma bayan har kabarin ya shiga ana gaya da kyau ko to sai har kabarin ya shiga a cikin me a cikin masallaci amma duk da haka sai aka yi gina akan gina ana gane da kyau ko a dan saboda dai a raba kabarin da me da masallaci da manzon Allah ya hana na'am kenan dai a takaice dai amsar ka shine in ba da lalura ba al'afdal shi ne a binne mutum a yana a makabarta inda ake binne kowa inda ake binne kowa shi yahi don saboda binne shi a gida a meke da suna akwai fitinu da za su iya faruwa na aljannu suna son wurin da kabarburna suke bayan haka 'yan baya suna iya tashi in misali wani lattizo su ne aka ɓoye shi ta wasu abubuwa nan da abin da ya kama da haka na wanda bai ziyarci madina ba wani abu ya rabu a cikin aikin shi na hajji da umara game da haji da umara wanda bai ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kabarinsa hajjin sai yayi ko bai yi ba haji baya da alaka da ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je haji kai tsaye ka sabka a a makka baka ma biya madina ba hajjin ka yayi ana gane da kyau ko in dai har baka wuce miƙati ba domin akwai miƙati in ta madina ku biyo to dole wannan sai kun tsaya a juhfa mekin suna a zulhunaifa kun yi miƙati kenan dai ziyara da ake a madina ita wannan ba ta da alaka da hajji ko umara wannan shine kenan kana iya kaje misali kawai niyyar ka ziyaran masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta domin la tushaddu rihali la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid daga ciki masjidi hada masjidul haram da kuma masjidul aqsa wannan masallatan guda uku kinan baya halatta ka daura ka kulle gari daga nan ka ce zan je ziyarar masallacin agadez bari mu bada misali da na agadez dan ka wa'ancan su ce mun sha musu kai ana gaya da ke ko to kowannan kai kayi lahi sai in dai munasaba ta kama misali ka je wata mission a can sai ka ce to bari in in je in yi yawon bude ido domin Allah ya ce fasihu fil ardi ko wannan shine kenan to amma ka kulla gari kawai ka je ziyarar masallacin agadaci ne to wannan laifi ne ana gane da kyau ko misali mu da muka je wa'azin kasa mun je har can kololuwa muka hau aka ce muna ai kun kun rabauta nace wani irin rabauta wai dan saboda mun hau can kololuwa dan ba kowa in ya taice mu yake samun hawan kololuwa ai kun san kololuwa ko inda zaka yi take wa yake wannan shiga kai can sama inda kana ganin agadas daga harko har karshe ana gane da kyau ko babu wani rabauta da mafaci wannan shi ne kai dai ka gano ma idanunka shi kenan su da bauta a to can su suka sani a su su da bauta suna ma shi ya kawo su ana gaya da ke ko tunda sun ganan ma idanunsu ido mini ci ban baki ba na'am ko kafa ce ake cewa ko to na'am eh na'am eh eh na'am eh masallacin nan da suke a wajen a kusa ga makabarta in dai ba da lalura bai kamata ba ana gane da kyau ko musamman kuma in ya kasance alƙiblar za ta kalli menene makabartan ne amma in alƙiblar ba za ta kalli makabartan ba shi wannan me yake da suna karhancin yana yana daukewa amma dai abin da yi shine kada a yi a kusa ga makabarta domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine kenan amma ita sallah ta, ta gawa ita wannan babu wani laifi ko cikin makabartan ma a yi ta babu laifi domin kabari ma ana iya zo a cikin makabarta a yi masa me a yi masa wannan sallar manzo Allah ya yi wannan da wata mata da take sharan masallaci ta rasu to da ta rasu da dare ne ta rasu sai sai sahabbai suna ganin kawai ba wata babban mutum bace da sai an ba manzo Allah labari aka ce aka turbude ta kwana bi manzo Allah bai ganin ta ya fara ganin dauda a masallaci ina wannan matan mai sharan masallaci sai aka ce masa ayya ai ta rasu kwana biyu suke ala akhbartumuni me yasa ba gaya mini ba yace a manzo Allah muna ganin ai akan ta bai kamata a ce sai an ta doka da dare ba sai manzo Allah yace girman ta ya wuce nan ana gani da kyau ko manzo Allah yace wani abu na farko wanda bai taba ma kowa shi ba kaminta yace a kabarinta manzo Allah yayi mata sallah yana kare sallah yace wa'annan kaburburan cike suke da duhu amma dalilin sallar da na yi mata yanzu Allah ya haskaka musu wannan kaburburan albarkacin kaza kadangare kan sha ruwan kasko ko dan wannan sai ka ce in ka mutu akai ka makabarta dan mai yiwa a yi da dai wani mutumin kirki a yi makwabtaka da kai albarkacin kaza kadangare da sha ruwan kasko ala gaya da ke ko ka abarka a gida kai kadai kai ta abin da ake yi na eh in dai har akwai kabari ko da tsohon kabari ne ba a ko da kabari guda ne ba a gina masallaci a kai sai in ya kasance an rasa dole sai nan to a wani lokacin kuma za a bice kabarin gaba daya domin masallacin manzon Allah sallallahu na Madina da aka gina lokacin da manzon Allah ya zo inda aka gina masallacin akwai tsohin kaburburran su sai manzon Allah ya sa aka zarkade kasar aka yi hoshin gari in ji Hausawa aka zarkade kaburburran ƙasa da komi da ƙasar kaburburan duka aka je aka yi rami aka turbuɗe ta sannan aka yi ne aka yi masallaci da dai a nuna muna dai ana nesantar da masallaci daga me daga kabari idan ku an ce an bece kabari kenan daga wannan lokacin wurin baya ɗaukar sunan ne makabarta tun da babu rai a kwance ko kuma babu wata gawa a kwance subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah